ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وهذا الحديث حديث الاعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوه كالبيهقي وغيره رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن شعبه عن ابي جعفر القطمي قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيفة أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني فقال له إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت نعم وإن شئت دعوت قال فادعوه فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها اللهم فشتعه فيا وشتعني فيه قال فقام وقد أبصر ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر ومنها رواه النسائي وابن ماجه ايضا وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا يعرف الا من هذا الوجه من حديث ابي جعفر وهو غير القطمي هكذا وقعت الترمذي وسائر العلماء قالوا هو ابو جعفر القطمي هو الصواب وهو الصواب وايضا فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء بل رواه الى قوله اللهم فشتعه فيه قال الترمذي حد حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا ضرير ضريرا من بصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني قال إن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لتقضى اللهم فشفعه فيه قال البيهقي رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة قال ففعل الرجل فبرئ قال وكذلك رواه حماد عن سلمة عن أبي جعفر الحكمي قلت قلت ورواه الإمام أحمد في مسنده الروح بن عبادة كما ذكره البيهقي قال أحمد حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني سمعت عمارة عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني قال إن شئت إن شئت أخر أخر أخرت ذلك فهو خير لآخرتك وإن شئت دعوت لك قال لا بل ادعو الله لي فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه فيه قال ففعل الرجل فبرئ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin yau sha tara ko sha tara da watan rajab kan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara kuma wannan mini shi ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan bakwai shekarar miladiyya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisin namu na mako mako cikin karatun littafin ka'idatun dalila fi tawakkul wal wasila والنفر شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميه الحراني الدمشقي كما وانا المجلس النام شنو مجلس لنا شنو مجلس لنا 40 ترى كنا وانا اللي idan ba manta ba ibn taymiya ya dauko magana akan hadithul a'ma da wannan tarihi ya shahara hadithul a'ma hadithin wani makaho wanda turmudi da nasa'i da sauran malamai da dama suka rawaito shi yana hadisi kamar yadda ya kawo mana shi da ruwayoyinsa daban-daban yana ba mu labarin cewa wani makaho a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya taso ya garzo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana neman annabi ya masa addu'a domin Allah ya dawo masa da ganin sa sai ma yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da shi idan ka ga dama to kai hakuri wannan zai zama maka alkhairi a lahirarka idan kuma kana so sai ya roƙa maka Allah wannan makamu ya zaɓi a yi masa addu'a annabi ba shi zaɓin abubuwa biyu sai ya zaɓi addu'a to shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi da ya alwala bayan ya alwala ya yi sallah raka a biyu idan ya yi sallah raka a biyu sai ya addu'a ya koya masa abin da zai faɗa a cikin addu'a ce Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika nabiyyir rahma ya Muhammad ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati fi hajati hadhihi li taqdiyaha Allahumma fasaffirhu fiyya a wata riwaya tasaffi'u fiyya wa tasaffi'ni fi to wannan hadisi waɗanda suke halatta tawassuli da zaki suna yin hujja da shi cewa ga shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya koya masa a cikin addu'a yake da shi ya ce Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika nabiyyi rahma ai bi zati nabiyyika ko bi jahi nabiyyika ke na ake nufi suka ce wannan hujja ce da take nuna halaccin yin haka ba kuma ga annabi shi kadai ba suka ce wannan zai tattari dukkan wasu bayan Allah na tsaro annabawa ne ko salihai saboda haka za a iya tawassuli da jahin mutumin da ake tsammanin sa salihi ne ko da ba annabi ba wala ita ce hujjar da suka ko ɗaya daga cikin hujjojin da suka hujja da to shi ne inda ke ya sai ya biyo ta kan wannan hujja din domin ya yi bayanin ta filla filla ta fuskar sanadi shin hadisi ya inganta ko bai inganta ba sannan kuma idan ya inganta to zai iya zama hujja a wannan mas'ala din da ake jayayya akan ta ko ba zai zama hujja ba to shi ne a baya ya ga mana cewa shi da wannan hadisi malamai suna kawo shi ne a babin mu'ujizojin annabi sallallahu alaihi wasallam wato mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam yadda Allah yake karba addu'arsa idan yayi wato Allah ya ba shi addu'a mustajab da bayan yayi addu'a to ubangiji zai karba addu'ar sa abinda ake fata a samu a samu nan take shi to wannan yana daga cikin mu'ujizojin sallallahu alaihi wasallam kaga ba za a yi kiyasa bane da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake mu'jizar sa bane annabi ya yi abubuwa daban-daban wanda babu wanda zai iya cewa ko zai da jikin jiya ce shi ma zai yi kamar irin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne cewa hada hadith hadith al-a'ma قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره وانا حديثي نشي وانا مقاهو ما لمي مربوطة لكتفي سنو ويتوشي أتكين لكتفن لسكة كين إذا بيان دليلين ثبتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقول لكتفي ده أتكين da suna da na'ilin nubuwa littafai ne da aka rubuta su don tabbatar da kasancewar manzo sallallahu alaihi wa sallama annabi ne da gaske daga ubangiji ba annabin ƙarya ba ne dalilan da suke tabbatar da haka shine suka tattara su daga sirar manzo sallallahu alaihi wa sallama da rayuwarsa to sukan kawo wannan hadisi a cikin wannan littattafai kamar yadda bai haƙi ya kawo shi a cikin littafin da ya sa suna da na'ilin nubuwa wato shine abin da ibnu taymiya ya fara buɗe maka magana akan wani hadisi da shi malamai suna kawo shi a cikin babin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam yake rawahu bayhaqi min hadith Usman ibn Umar an Shu'bah an Abi Ja'far al-Khutani قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنين أن رجلا بريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيهقي يا روي توشي ده سلسلة zuwa ga Usman ibn Umar sai daga cikin malaman Ahmad ibn Hanbal shi kuma ya ji daga Shu'ba ibn al-Hajjaj shi kuma daga wani malami da ake kira Abu Ja'far al-Hutami shi wanda Abu Ja'far yace shi ya ji daga Umar ibn Khuzaimah ibn Thabit yuhaddithu an Uthman ibn Affan ya ji daga Umara ibn Khuzaimah shi kuma ya ji daga ta daga Uthman ibn Affan shi Uthman yake cewa anna rajulan dalilan wani mutum makahu akan nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama فقال سيدي ادعو الله ان يعافيني يا رسول الله كروكا من الله يبان لافيه فقال له بين ذلك صلى الله عليه وسلم يأتي متى إن شئت أخرت ذلك وأخرت ذلك فهو خير لك إن كاتو كجنكر تولى wato ka haƙura da maganar addu'a wannan zai zama maka alkhairi ko zai zama maka mafi alkhairi saboda irin abin da za ka samu daga rama ta ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma'aiki a Allah madaukakin sarki yana cewa wani wanda na karɓe masa idanuwan sa biyu a nan duniya to zan musanya masa a madadin ku da abin da ya fi ka alkhairi a aljanna to shi ne abin da yake masa wasiki ko nasiha da cewa in ya haƙuri ubangiji zai musanya masa da abin da ya fi wannan alkhairi a lahira in ka ga dama ka jinkirta ma'ana ka haƙura da mutum addu'a sai Allah ya musanya maka da abin da ya fi abin da ka rasa na idanuwanka a nan duniya ubangiji ya musanya maka da abin da ya fi wannan a lahira فقال في شيء لما قالوا يتي ادعو الله ان يعافيني آه سيتي فادعوه sai shi ya zaɓi a yi masa addu'a yake shi da ya masa addu'a idan yake so yanzu ma'ana buƙatar ta gaggawa yake da ita yanzu fa amarahu sai manzo Allah ya umarce shi an ya tawabba ya je ya alwala fa yuhsinu wudu ya kuma kyautata alwalarsa wa yusalli ya yi sallah rak'atayn raka'a biyu wa yad'u bi hadha du'a wa yad'u bi hadha du'a sannan ya yi addu'a ya karanta wannan addu'a yace Allahumma ya ubangiji inni as'aluka ni ina roƙonka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika ina iskanta zuwa gare ka da annabinka Muhammad nabiyyur rahma annabi Muhammad annabi rahma ya Muhammad ya ma'aikin ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi ni ina iskanta zuwa ga ubangiji na da kai fi hajati cikin bukatata ma'ana ta hanyar kamun kafa da kai cikin abiya mun bukata ta wannan sai biya da ubangiji ya biya mun اللهم فشفئه فيا وشفئني فيه يا ubangiji ka karɓi addu'ar ka da zai mun ne na karɓi addu'a da muke yi dangane da shi kala fa qama wa qad afkara yace sai ya tashi nan take ya zama mai gani idan ya dawo yana gani kamar yadda kowa ke gani ما ليس من هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر. أولا هيا تهيأ وأن المال من عثمان بن عمر الترمذي فيما يتكتب من الحديث. ومنها رواه النسائي وابن ماجه ايضا هي من هم يعيش فيما نسائي وابن ماجه سكر يقول من حديث ابن ماجه باين يا رسول يا انجن سند فهذا حديث صحيح وقال الترمذي الترمذي في هذا حديث حسن صحيح غريب لا يعرف الا من هذا الوجه من حديث ابي جعفر فلما حديثي ليس الساوى صحيحي غريب اسناد سقايا لا يعرف الا من هذا الوجه ba a san wata wani islami da yake da shi ba in ba wannan isnadin ba min hadisi abi ja'far wato isnadin salsalar shi wannan malami abu ja'far wa huwa ghayru khutani yace amma ba fashi ne khutani ba wato akwai abu ja'far guda biyu akwai abu ja'far al-khutani akwai kuma wanda ake cewa abu ja'far al-razi abu ja'far al-khutani karɓaɓɓe ne sabo wato amintacce ne a wurin malaman hadisi malaman hadisi akalla darajar da suke bawa hadisin su shine suke da shi hakan kaga hadisi ne saka karɓaɓɓe ne akwai abin za'far al-razi wanda shi kuma akwai magana akan haddasa da riƙewarsa ta ilimi saboda haka malamai suka nuna hadisin sa to anan da sun je ce wannan mutum ba shi ne abu za'far al-qutani ba ma'ana ba shi ne karɓaɓɓen ba sai wasu malamai suka fahimci kenan shi ne wanda ba karɓaɓɓen ba shi ne al-razi ba a fuska da mana hadisi dogaro da magana da tirmidhi yayi tare da cewa hadisin ya zo ta wata hanyoyi daban wanda yake tabbatar da cewa shi ne al-qadami da shi ne ar-razi ba al-imam at-tabarani ya rawaito a cikin al-mu'jam al-awsat ya ambaci na saba ta karara yace abu ja'far al-qadami da dama daga cikin malaman hadisi da suka rawaito hadisin sun ce sun nakasta shi zuwa ga wannan misla din sun ce da shi abu ja'far al-qadami a wasu ruwayoyin ko a wasu littattafan kuma akan ce abu ja'far al-badani ko al-madini kaga wancan al-razi ne ashe ba a zahi din bane wannan shine al-madini shine al-qutani don haka shine karfafa ashe kenan hadisin ya tabbata shine ibn taymiya yake haka da waqa fi tirmidhi haka nan ya auku a cikin littafin tirmidhi ma'ana shi tirmidhi ya ce ba al-qutani bane zai zama kenan wani ne daban وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر القطني أي أما لم يكن تنسي شيني القطني وهو الصواب هو ما بنت إيسا في ليدي فهذا كنا ابن تيمية لا يجاء أن أنجلت حديث أمانك هكذا وقع في الترمذي وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر القطني وهو الصواب يقول أيضا في الترمذي ومن معه هكذا ولا أدكن لبن في ترمذي لأنه سكر يتعرض فيه معناه سكر رويته حديثي إلى رواية صح لم يستوعبوا لفظه ba su kawo lafazin hadisin cikakke ba kamar sau'adahu sa'irul ulama kamar yadda sauran malaman da suka rawaito hadisin suka kawo shi da lafazin sa cikakke bal rawahu ila qawlihi allahumma fashfi'u fiyya sai rawaito shi wato tirmidhi da ɗan tawagar sa sai rawaito hadisin zuwa fashfi'u fiyya babu fashfi'ni fihi wanda kuma ya tabbata a riwayar wasu daga cikin malamai kamar yadda za mu gani ibn taymiya ya kawo wanda wannan lafazin da shi turmudin bai kawo ba shi ma ɗaya ne daga cikin dalilan da za su nuna waɗanda suka ɗauke shi a babin tawassuli da zafi ko tawassuli da zafi sun yi gurguwar fahimta ماذا يقول قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان انا زي قال انا نفذ حديث الترمذي باسناد حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي جعفر عن عمارة بن قبيله ابن ثابت عن عثمان بن حنيف ان رجلا بليغ البصر يسأل ولم يكن مكاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يسأل ادعو الله وقام ألا أن يعافيني ولا نافيا قال كما اتيت إن شئت صبرت إن كاتوك يحقني فهو خير لك في في ذنبك على الخير قال وأن المسيح يسأل فدعه كذوه قابل في فدعه كذوه إيش ليك قال فأمره سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر فيه أن يتوضأ والولاء فيحسن وضوءه يكوتك الولدت ويدعو بهذا الدعاء ذكرت لنا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم شفئه في حتى اذا اسكت لنا الترمذي الى فترت اللهم شفئه في قال البيهقي امام البيهقي يكفي سوى رويناه في كتاب الدعوات نبي يقول حديث الاسناد المسلم a cikin littafin da ya kira sunansa da kitabu da'awa wato littafin da ya kunshi addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyar koyar da isnadin sahihin da kyakkyawar kalkala an rawat ibn ubada daga rawat ibn ubada an shu'bata qala fa fa'ala ar-rajul kadari kadari mutumin nan yaje yayi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka dan take yayi قال يتي وكذلك روى محمد عن عن سلمة عمار بن سلمة عن سلمة Ahmad ibn Salama ko da haka yake a wurin ku kai a rubuta Ahmad an Salama a gaya Ahmad ibn Salama وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر القطني هكذا حماد بن سلمة يروي كسر أبو جعفر القطني قلت ابن تيمية يتاكد سوى ورواه الإمام أحمد في مسنده إمام أحمد يا رويته في أتكين مسند انت أبقى للتافن للتافن تاف لتنا المسند يا رويته في الرئيس ابن عبادة كما ذكره البيهقي يا رويته كما يندى البيهقي يا أنبتيش أنا قال أحمد جايب أحمد يسي حدثنا حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني قال سمعت عمارة بن قبيلة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا بريرا أن رجلا بريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني kun anan ya kawo nasabar shi wannan malamin Abu Ja'far yace al-Madini kaga mutumin Madina ne ba mutumin rai ba mutumin rai bane wanda kuma suke cewa ko ko arraji ne kaga wata arraji mutumin rai arraji a cikin kasar Iran ne a yanzu saboda da kaga wannan mutumin Madina ne ba mutumin Iran ne ya رضي الله عنه عبارة أن يعافيني قال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك النبي يقول إن كان يقول كان ممكن تاه لأن زي زمن مكة مضي الخير جليك على من لا يرك وإن شئت دعوت لك إن كما كان شيء روقا بك الله قال في مسلم يقول لا آآ بل ادعو الله لي فليس روقا من الله فأمره أن يتوضأ النبي يؤمن فيه يا ولا وأن يصلي ركعتين ويصلى ركعة وأن يدعو بهذا الدعاء يا الدعاء kamar haka Allahu inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahma ya Muhammad inni atawajjahu ilayka fi hajati hadhihi fatuqbali wa tashaffa'ni fihi wa tashaffa'hu fiyya kaga an samu karin lafazin da babu sai Allah ya turmi da ire-irenta wa tashaffa'ni fihi ka karbi addu'a ta game da shi ma'ana ka karbi addu'a ta game da Allah ya karbi addu'ar ta da zai wa tashaffa'hu fiyya shi ma ka karbi addu'ar da zai قال ففعل الرجل فبرئ وثم بدأ يا أيك تعبنا من دون تأتي لم تأتي ورواه البيهقي أيضا من حديث شبيب بن سعيد الحبشي بيهقي يا فاكر وكوشي أما ده حديث ومن مسلم ده أكي كرا شبيب بن سعيد الحبشي شيكما بدأ روح ابن القاسم عن أبي جعفر المديني وهو الخدمي عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن عثمان ابن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا فلفلا كاتنا an rawaito shi daga Shabib ibn Sa'id al-Habashi shi kuma ya ji daga Rawh ibn al-Qasim shi kuma daga Abu Ja'far al-Madini al-Qasami shi kuma sai yace an Abi Umama ibn Sahal ibn Hunayf an gane ko kaga a wannan isnadin daga Umar ibn Khuzaima shi kuma daga Uthman ibn Hunayf amma yanzu ya koma daga Abu Umar ibn Sa'd daga Uthman ibn Hunayf kaga an samu canji a Ismail kana kana yake Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ahu rajulun bari yace na ji manzo sallallahu alaihi wasallam wani mutum makaho ya zo gurin sa ya shiki ilaihi da hada basari yana masa kukan rashin ganin sa فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق وقد شق علي yace ya rasulullahi ba ni da dan jagora sannan al'amarin ya yi min tsanani ya ban ya ya yana wahalar da ni fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai yace da shi ikil midiya ni ba ka ka zo wajen alwala fa tawadda ka yi alwala kuma sallar ka kai ni sannan kai sallar ka abi ثم قل سنك في اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربك فيجلي عن بصري يقرن يوم الجنة اللهم فشفئه في وشفئني في نفسي كذا أنت مسلم وشفئني في نفسي أنت مسلم أسناني أنت مسلم أمتني saboda sakamakon canji a islami da aka samu kala usman ibn hunayf wallahi ma tafarraqna wa la qala al hadith bina hatta dakhala ar-rajulu ka'annahu lam yakun bihi darrun qattu yace wallahi ba mu rabu ba wa abubuwan rabu daga inda muke ba mu watsi ba sannan magana ba ta yi tsawo ba sai ga wannan mutum ya shigo mana kamar bai taɓa cuta ba wato kamar bai taɓa makanta ba to shine malam yake so ya bambance mana tsakanin isnadi na biyu da isnadi na farko da matanin isnadi na farko da matanin isnadi na biyu isnadi na farko kamar yadda ya gabata isnadi ne sahihi turmi ya inganta shi inda ya inganta shi shi ma ba da na da cewa isnadi ne karfafe amma isnadi na biyu wanda aka samu canji to babu shakka akwai magana a kanta shi ne inda shari'a zai yi mana bayani akan wannan
أبي شبيب الروح عن أبي جعفر الخدري خالفت رواية شعبة رواية شعبة وحماد بن سلمة في الإسناد والمتن فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة وفي هذا أنه رواه عن أبي أمامة بن سهل وفي تلك الرواية أنه قال فشتعه فيه وشتعني فيه وفي هذه وشتعني في نفسي لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي جعفر ورواه البيهقي من هذه الطريق وفيه قصة قد يهتز قد يهتز بها قد يحتج بها من توسل به بعد موته ان كانت صحيحه رواه من حديث اسماعيل بن شديد بن سعيد الحبطي عن شديد بن سعيد الروض بن قاسم عن ابي جعفر المديني عن ابي امامه بن سهل ابن هنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضى لي حاجتي ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى أروح معك قال فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أتى بعد عثمان بن عفان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على التنفسة وقال انظر ما كان لك من حاجة فذكر حاجته فقضاها له ثم إن رجلا خرج من عنده فلقي عثمان بن حنين فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيه حتى كلمته فيه فقال عثمان بن حنيف ما كلمته ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه ضرير فسكى إليه ذهاب بصري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تبصر فقال له يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال ائت الميضاء فتوضا ثم صل ركعتين ثم قال اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فيجلي لي عن بصري اللهم فشفعه فيه وشفعني في نفسي قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا وما طال بنا الحديث حتى دخل علينا رجل كأنه لم يكن به ضر قط قال البيهقي ورواه أحمد بن شديد بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شديد بن سعيد قال ورواه أيضا هشام هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سعد عن عمه وهو عثمان بن حنين ولم يذكر إسناد هذه الطرق قلت وقد رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من هذه الطريق من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي جعفر عن أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ورواه أيضا من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة ولم يروي أحد من هؤلاء لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه لتلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة طريق شديد بن, بن سعيد النبوي بن قاسم لكن رواه الحاكم في مستدركه من, من الطريقين فرواه من حديث عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني سمعت عمار بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني فقال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت قال فادعو فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه اللهم فشفعه فيه في وشفعني فيه قال الحاكم على شرطهما ثم رواه من طريق شديد بن سعيد الحبطي وعون بن عمارة الروي بن قاسم عن أبي جعفر الحطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره وقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال ائت الميضة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي بي عن بصري اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن, وكأن لم يكن به ضر قط قال الحاكم على شرط البخاري نعم
da sai a haƙuri tun da muka zama fatan da ɗin samiya ta zai da haƙuri da duk inda zai tuka da mutu yau dole ka zama ɗaliban hadisi tsantsa in ka so ka fahimci darasin kamar da ya kamata yana so warware akan wannan hadisi kamar yadda ya saba idan ya zo kan hadisi ya tsaya bi shi ya tsare da ke shi ya ga hanyoyin sa duk matsalolin da suke ciki ya zaƙulo su zan yi maka magana a kansu to tunda ya kawo maka wasan isa ta isnadin da yake kyakkyawa da kuma yadda lafazin da yake sai kuma ya kawo maka isnadin da yake da tantama a kanka da kuma lafazin da ka zo da shi ko karin da ya zo a cikin ka fashafi'i fashafi'u fi nafsi to to wannan karin ko fashafi'i fi nafsi wannan karin yake so ya maka magana a kansa kafin mu shiga warwara akan ko ko fasar abin da ibn taymiya ya faɗa a a dunkule shi yana hadisi na Usman ibn Hunayf wanda wasu suke hujja da shi akan tawakkuli da zaki ko da jahi sawa'un tawakkuli da jahi annabi sallallahu alaihi wasallam har kuma da yin kiyasin sauran mutanen kwarai da lura da salihai a bisa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na farko da wanda tsaya ya karanta hadisin yadda ji na hujjarsa da yadda aka kowa hadisin a littattafai zai ga cewa babu hujja a cikin wannan hadisi ta fuskoki da dama na farko dai yadda malamai su kansu suke ambatan wannan hadisi a cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi gaban kuma ka ke tsawon a tattare da shi abu na biyu tun farkon karo da aka tashi za ka kisa wannan mutum an gaya maka cewa ya taso ta kanas daga gidansa ya zo fara annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga maka bukatarsa yace ya zo ne don ya mata addu'a kaga ce addu'a ce ta kawo shi dukkan mu ba ma san sama akan halaccin tawassuli da addu'a wani salihi inda salihi ne daga cikin salihai ba ba ta sama muna sanya wannan cikin tawassul at-tawassulul mashru' cewa kana iya roƙon wani ya sai aka addu'a ko ya maka addu'a wannan baya daga cikin abin da aka hana kuma baya daga cikin abin da ake jayayya a kanta ka kayi kamun kafa da addu'ar wani bawa salihi wanda kake tsammanin nagartarsa kaga idan haka ta halatta da wani babu shakka addu'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce ta kowace addu'a zama ka tsatsiya a gurin Allah don haka wannan mutum yana da dama ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai masa addu'a wannan tawakkuli ne mashru'i wanda ba a kan sani ake jayayya ba malamai suke wato jayayya ba sai ya kaga wannan fuska ta biyu don cewa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ud'u Allah li an yu'afiyani kaga addu'a ai zai nema zahirin hadisin kenan lafazin sa kenan sannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa da ita yace in shi ita sabarta wa in shi ita da'awtu laka kaga annabi yace da'awtu laka ashe yayi masa alkawarin in yana son addu'a zai yi maka kaga wannan shi ne tawakkul bid'a na yi masa alkawari ko dai ya haƙuri in kuma zai yi haƙuri ya zai masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam huwa khairu man wafa bi wa'dihi sai fa kowa cika alkawarin da yake baya alkawari kuma ya janye sannan idan muka duba fuska ta hudu mutumin bayan annabi ya ba ta zaɓi ne yace bal ud'u kai dai addu'a kaga ya sake neman a yi masa addu'a aga annabi da ya ce in kana so zan maka addu'a ya nuna kuma addu'a yake kaga wannan ma tana tabbatar maka da cewa tawakkuli ne biddu'a wanda yana da cikin nau'i na tawakkuli al-makru sannan bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka ya ce da shi ya yi alwala ya kyauta ta alwala ya zo ya a biyu ya karanta wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika bi rahma har zuwa karshen ta a cikin ta yake cewa Allahumma fashaffi'hu fiyya menene ma'anar ta shafi'u fiyya ay iqbal shafa'atahu fiyya wa shafa'atuhu huna du'a'ahu sallallahu alaihi wasallam addu'ar da zai yi maka ta ya Allah ka kar addu'ar da zai yi maka kaga nan addu'a sai annabi yake yi shi kuma yake neman Allah madaukakin sarki annabi ya koya masa cewa kai ma ka je ka roki Allah Allah ya karbi addu'a da zan maka an gane ko sannan a ruwayar da ta zo cikakkiya wa shafi'ni fihi ni ma ka karba addu'a ta da mara tashi ma'ana ka karba addu'a ta ya ubangiji da nake cewa ka ansa addu'a ta an gane in Allah ya karba addu'ar makaman nan ta cewa Allah ya karba addu'ar annabi kaga addu'ar ta za ta samu shiga bukatar ta za ta biya an gane ko kaga duk dai maganar tana ta yi kai kawo ne akan akan addu'a wannan shine zahirin hadisin kuma da a ce tawassuli ne da zaki mutumin baya bukatar ya baro gidansa daga inda yake kawai sai ce as'aluka bi jahin nabiyyi ko bi zatin nabiyyi ko ba bukata sai ya zo kuma wannan jahin da baya bukatar hada abin da addu'a sai ya daga gidansa amma amma sai ya taso har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi yake nuna maka ya san akwai bambanci tsakanin at-tawakkul at-tawakkul kalmar tawakkul yadda take a wurin lahalawa tana nufin ka kama kafa da wani bayan ka je gurin wani din kun tattauna ka ga masa bukatar ka haka haka kama kafa yake a gurin a gurin duk ba wanda yake sai san da ya kama kafa ba ka zama a gidan ka ce ya ubangiji na kama kafa da wani wannan nan bai san me kake yi dole sai ka je ka je gurin sa ba ka zuwa gurin wani babba da kake da bukata a gurin sa ka ce wani na zo gurin ka na kama kafa da wani aminin ka aminin ba bai san ka ba bai san ba da kake ciki ba ai kaza ya ce zai kake yi shi gurin aminin da ka zaka ci ka ce na zo kamun kafa da kai ina so ka je ka yi magana da wani da wani akan abu kaza ko wannan sai aka sani da suna shafa'a sai an zo an samu wanda shi zai yi shiga tsakiya an sanar da shi sannan zai iya yin abin da zai yi amma kawai ka tsallake shi bai ba san me kake ciki ba ka je gurin wanda kake so a yi maka kamun kafa a gurin ka ce wani na zo saboda yadda kake girmama wani wani ina kamun kafa da shi a wajenka su ce ne tsakanin ku ne alaƙa ku ni ya san ka ba bai san ka ban sani ba ina buƙatar sai na ji ta bakin sa ko wannan shine abin da zai faru har kalmar shafa'a da ta zo a cikin hadisin tana nuna cewa an samu abin ta bangare ne an same shi ta bangaren makamu an same shi kuma ta bangaren ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin da abin da shafa'i yake nunawa a harshen larabci kenan ko kalmar shafa'i yana nuna cika abin da duk yake da ƙarfuwa saura kalmar tafa an same ta nan domin bangarori ne ake samu da bangaren wanda za a cita da bangaren wanda zai yi cita ko kaga anan ma an samu duka bangarorin biyu wanda ya saba da yin tawakkuli da zaki ko da jahi wanda shi bangare ɗaya ne kawai sai bangaren bai san da yake faruwa ba an fahimta ko sai da ka duk wannan dalilai ne da suke nuna cewa wannan hadisi na Usman ibn Hanif sunai hujja ce akan tawakkuli biddu'a wanda yana da cikin tawassuli al-mashru shi ne abin da ibnu taymiya ya faɗa farkon da ya kama magana ya abin nan yace wa hadithul a'ma alladhi rawahu at-tirmidhi wa an-nasa'i huwa min al-qism ath-thani min at-tawassul bi du'a'i huwa min al-qism ath-thani min at-tawassul bi du'a'ihi shine yake da kawo maka haka ga bayanan to wannan kuma isnadi da ya kawo wanda a cikin sa akwai lafazin fashattini fi nafsi ka karba addu'a ta game da ni kaina maimakon ka karba addu'ar manzo game da ni sai ka karba addu'a ta game da ni to shine ibnu tayyiba yake fa riwayatu sharif ar-raw an abi ja'far al-qutni khalafat riwayat shuba wa hammad ibn salama a baya hammad ibn salama ya rawaito hadisin daga abu ja'far shuba ya rawaito shi daga abu ja'far manyan malamai guda biyu shuba wanda jabar ne shakundun da ilimin hadisi ya rawaito hadisin daga abu ja'far al-qutni amma bai kawo wannan lafazin ba sannan amma da kalama shi ma ya rawaita hadisi wanda shi ma malami ne babba yana da cikin ruwa na al-Imam Muslim a cikin littafin sa sahih shi ma bai kawo wannan ba riwayar Sabi Ibn Sa'id al-Hadathi wanda sun zo maka magana akan menene matsayin sa a wurin malaman hadisi shin matsayin sa ya kai matsayin da zai iya saba ma waɗancan malaman biyu ya kai labari ko bai kai wannan matsayin ba zai zo ga maka yace riwayar shi wannan Sabi ta saba wa ruwa waɗancan malaman guda biyu kuma manyan malamai ne shauba amma ta saba muku fil isnadi wal matn ta saba wa ruwa su a isnadi ta saba wa ruwa su a matn fa inna fi tilka annahu rawahu abu ja'far an umara ibn khuzaimah a ruwayar shauba da amma abu ja'far ya ruwaito hadisin ne daga umara ibn khuzaimah وفي هذه الرواية الكبير في كأي wannan abu ja'far kun ya rawaito hadisin daga abi umama ibn sa'd kada an samu sabani abu ja'far daga gurin waye da hadisin ya ji shi ne daga umara daga gurin umara ibn kubayra kamar yadda wadancan malaman biyu suka faɗa ko kuma ya ji shi ne daga gurin abu umama ibn sa'd babu shakka riwayar wadancan mutane biyu dole ke jirin jayi akan riwayar wannan mutum guda ɗaya an gane ko kaga an saba masa sannan wa fi tilka riwaya a riwayar waɗancan malamai guda biyu annahu qala cewa ya tashaffihu fi wa tashfini fihi amma a riwayar shi wannan waye fi shabib shi a riwayar ta sai ce wa tashfini fi nafsi ka karba addu'a ta gaba da ni sai yake lakin ibnu tayyiba sai istidraki ce kai ne hadan isnad wannan isnadin shi ne isnadin ma شديد lahu shahidun akhar yana da wani isnadin da yake masa shaida min riwayat Hisham ad-Dastawai an Abi Ja'far riwayat Hisham ibn Abi Abdullah ad-Dastawai shi kuma daga Abu Ja'far wato shi ma daga Abu Umama ibn Sa'd abinda ibn Taymiyyah zai zo ya maka anan gaba zai ce maka to wannan kuma riwayar da za ta iya zama shaida ga riwayar Shabib na farko ba a faɗi isnadin zuwa ga Hisham ad-Dastawai ba shi ya inganta zuwa ga Hisham ko bai inganta ba ba a faɗa ba sannan kuma na biyu ba a kawo masanin ba an gane ku saboda a isnadi ne aka ce ya ce an abi umama amma shin matanin shi ma wa tafsir ne fi nafsi ne wanda bai kawo ba kaga ba zai iya zama cikakken shahidi ba an gane ku sai mutum ya ce wara wahul bai haƙi yana nan dai cikin littafin da la'ilin nuhuwa na bai haƙi min hada tariq ya rawaito shi daga wannan hanya wace hanya ce hanyar shabil ibn sa'id al-arabi وفيه قصة أتكن ونن رواية أقول لك قصة قد يحتج بها من توصل به بعد موته وأن الذي توصل بذاته فلا يموت ويستطيع يهجى بونا قصة إن كانت صحيحة إن كانت إن جاءت هذا كنت بنين يا جامعة السلمي أتنها إن كانت صحيحة وتعطينا بنفسي رواه من حديث إسماعيل بن شديد بن سعيد الحبس إسماعيل بن شديد dan wancan mutumin da ake magana a kansa shi ya rawaito hadisin daga babansa kenan an shabib ibn sa'id al-habasi arwah ibn al-qasim shi kuma ya ji daga wani mutum da ake ce masa arwah ibn al-qasim an abi ja'far al-madini an abi umama ibn sa'id ibn hulay anna rajulan kana yakhtalifu ila usman da yadda ya kawo hadisin yace wani mutum ne yana yawan zuwa gurin usman ibn affan wato sayyidina usman ibn affan lokacin yana khalifan musulmi fi hajatin lahu yana yawan zuwa gurin Usman ibn Affan don ya biya masa wata bukatarsa a matsayin sa na shugaba na musulmi wa kana Usman la yaltafitu ilayhi wa la yanzuru fi hajatihi amma sai da Usman ba ma ya waya wa kalle shi ba ya duba bukatarsa kada tun daga nan ya fara dadi sai da Usman khalifa na musulmi yana zama a fadarsa don saurara bukatar musulmi Usman radiyallahu ta'ala anhu mutum mai rahama mai tausayi mai jin kan musulmi mai taimaka musu da dukiyarsa tun ba kafin ya zama shugaba na musulmi ballanta na kuma ya zama khalifar su sai ga shi a fada a gaune ga wani mutum yana tsayar zuwa wannan fada domin yana da wata bukata a gurin shi amma ya fita batunsa ya fita sha'aninsa baya ma kula ta kansa ba da kansa kuna jin wannan labarin ko la yaltafitu ilayhi wa la yanzuru fi hajatihi kowa ya yawa baya ya kalle shi ballanta na ba ya duba bukatarsa فلقي الرجل عثمان بن حنيف فلقي الرجل عثمان بن حنيف فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكا اليه ذلك sai wannan mutum ya haɗu da Usman ibn Hunayf sai ya bashi sai ya masa kukan abin da sai da Usman yake masa ma'ana yana zuwa gurin sa domin sai ya masa bukatar sa amma sai da Usman ya yi takula ta bangare da shi baya kula shi baya ma wayoyin shi da bai da kansa fa kana lahu Usman ibn Hunayf sai Usman ibn Hunayf ya fito ga abinda zai wadatar da kai ka samu biyan bukatar ka ikul min da je ka gurin alwala fa tawabba sai alwala thumma til masjid sannan je masallaci fa salli rak'atayn kai sallah rak'ati thumma kun sannan ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawakkalu ilayka bi nabiyyina Muhammadin nabiyyi rahma ya Muhammad inni atawakkalu bika ila Aki bayan ka rak'ati thumma kur hajataka sannan ka ambaci bukatarka in ka gama sai ka ce ya ubangiji bukata ta shine kaza kaza kaza kaza da nake bukata khalifa Uthman ibn Affan ya yi amma ya ki kula ni ya ki bi ta kai na ya ya ku sha'ani na ya ubangiji ka biya mun bukata ta hannunka sun mu ruhata wa ma sannan ka tafi zan bi bayan ya waye yake ga ma waye wannan magana Uthman ibn Affan yake ga ma mutumin da aka yi kula shi cewa ga abin da zai yi ingila sai samu yau bukatarsa kaga anan wani mutum ne daban ba makaman can za a ba shi waccan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan makamu wacce ta kunshi abin da yake tawassuli a tawajjahu bika amma tawassuli da zaki ne ko da addu'a a wancan hadisi mun ce da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo cewa ya zo masa addu'a annabi ya ce in ka so in maka addu'a in ka so ka yi hakuri haka magana ce sai masa addu'a amma anan kaga bayan wafatan annabi ne bayan wafatan abubakar bayan wafatan umar lokacin khalifancin usman kaga babu wasu kuma a ce da addu'a ce za a yi tawassulin anan kenan da zaki ne kenan to wannan shi ne abin da ake so a cimma yace sannan sai ka tafi ni kuma zan bi bayan ka قال فانطلق الرجل daga nan mutumin ya tafi fa sana zalika ya aikata abin da Usman ibn Hunayf ya gaya masa thumma ata ba'd Usman ibn Affan bayan haka sai ya zo ya samu Usman ibn Affan fa ja'a al-bawwab fa akhadha bi yadihi yana zuwa tun daga kofa mai gadi ya zo kama hannunsa kaga bukata fa fa akhadha bi yadihi fa akhadahu ala Usman sai ya da shi gurin Usman fa ajlasahu ma'ahu ala quntita Usman ya zauna da shi akan darduma wanda da ko kula shi baya ko in ya zo ko wai wai ma ya kalle shi baya yi amma ga tun daga kofa aka taro shi aka zo da zumar da sayyidina Usman yake zaune akan ta ya matsa masa shi ma ya zauna wa qala انظر ما كانت لك من حاجة يتي فدي بكاتك فذكر حاجته يتي فبا بكاتك كذا كذا كذا كذا كذا فقضاها له من تكير يا ثم إن الرجل خرج من عنده daga nan sai wannan mutumin bayan bukatar sa ta biya ya fita ya bar sayyidina Usman fala sai Usman ibn Hunayf sai ya haɗu da Usman ibn Hunayf wanda ya baki wannan sirri wannan lakani fa qala lahu sai ya ce da shi jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi ma kana yanzuru fi hajati wala yaltafitu ilayya ya ki ma a baya ya saurari bukatata ba ma ya waiwaye ba waiwaye ya kalle ni lokacin da nake ga masa bukatata hatta kallon fiye sai da ka je kai masa magana ka sa baki wato shi wannan mutum ya tsammaci cewa Uthman ibn Hunayf shi ya sa baki aka biya masa bukata yace da can baya kula ne amma da ka sa baki gashi bukata ta ta biya fa qala Uthman ibn Hunayf sai Uthman ibn Hunayf yace da shi ma kallamtuhu ban sa baki ba ban masa magana ba walakin sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace na dai jiman sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wa ja'a Abu Bakr wani makaho ya zo masa fa shaka ilayhi da hada basari ya bashi labarin tafiyar ganinsa wato gushewar ganinsa faqal lahu nabi sallallahu alaihi wasallam aw tasbih qala ki kula ki haƙuri faqal lahu ya rasulullah laysa li tayyib wa kashqa alayya ba ni da dan jagora kuma al'amarin yayi tsanani gare ni faqala sai yace da shi itil ni ba ka je ga gurin alwala ka tawabba kai alwala kuma sallar ka sai sannan kai sallar ka azumi sun ba kai sannan kace allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyil rahma ya muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi فيجلي لعن بصري اللهم فشفعه بي وشفعني في نفسي وقال له يا قوم بتوكل قال عثمان بن حنيف sai Usman ibn Hunayf yace fa wallahi na takarrabna yake ga mu shi wannan mutumin da aka biya masa bukata yace da wannan makawo ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bukatar sa Annabi ya koya masa wannan addu'a yaje kuma ya aikata Usman ibn Hunayf yake ce mata wallahi ba mu bar wurin da muke ba wa ma qala min al-hadith sai ya raba sai tsawon gare mu ba hatta da kala alaina rajul har sai gashi mutumin nan ya shigo gare mu ka annahu lam yakun bihi dhurrun qat kamar bai taba samu cuta ba taba shafa ba to haka ya rawaito shi da wannan siga da wannan salo da wannan kissa wanda ibnu taymiya yace ta yiwu mai hujja ya hujja da wannan akan tawassuli da zati na annabi sallallahu alaihi wasallam ko da zati wani sani to kamar yadda muka fara magana wannan kissa kai da jinta kasa akwai nakara a cikinta ga wanda ya san sirar sayyidina Usman da tausayinsa da yadda yake taimakawa musulmi tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai duba san da aka yi wani hijira zuwa ga Madina a Madina kamar yadda gaba daya yankin Hijaz yake guri ne mai kamfar ruwa sun zo Madina babu ruwa sai wata rijiya guda ɗaya tak ita ce take da ruwan daɗi amma duk sauran guraren da ake ido ruwa ba ruwa ne da za a iya shan shi ba rijiya ce guda ɗaya ta wani da yahudi shi kuma ganin cewa waɗannan musulmi ne ba addinin ta suke yi ba sai ya tsawwala farashi don haka su kuma muhajiruna sun bar dukiyoyin su gaba ɗaya talakawa da kutuk da Allah ya kira da fukara al muhajiri da to haka suka zo Madina talakawa ba su da abin da za su ma ainihin juya ballantana haka samu kuɗin da za su dinga sayan ruwa a gurin da yahudi da kuma wannan farashin mai tsada da haka suka kawo kukan su ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace waye zai sayi wannan rijiya ya kasance Allah ya musanya masa da mafi ficiyarta ga alkhairi a aljanna sai da Usman ya ce zai yi saya ya kuma saye ta da kuɗi sababa ya sanya gugarsa shi ma a wannan rijiya kamar sauran gugan musulmi wato shi ma in yazo zai bulayi ba zai zama ya fifita a kansu ba kasancewa shi ya sayi ta kamar yadda annabi ya ce ويجعل بلاءه كبلاء المسلمين ya saye ta ya mayar da ita fi sabilillah ya sanya gugarta shi ma a wannan guri kamar su sauran musulmi da haka shi ma in zo layi zai bi haka sai da Usman yayi ya saye ta ya sanya ta fi sabilillah kowa ya zo ya iba fi sabilillah shi ma ya zama tsaya kamar ɗaya daga cikin mutanen Madina in ya zo za a ibar masa ruwa shi ma sai an bi layi to mutumin da yake da irin wannan a ce kuma ga wani a matsayin na khalifa yana ta kai kawo kullun ya zo kullun ya zo kamar yadda kissa ta nuna dan ya ce kana yahtalifu ila Usman in aka ce yahtalifu to yana yawan zuwa ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo amma Usman ko daga kai baya ya kalle shi kaga ana nuna cewa wannan shugaba ne wanda bai damu da bukatar talakawansa ba kuma har ya buɗe fadarsa ya buɗe kofarsa ana shigowa ofishinsa to dan ba zai kula mutane ba musamman ma mutumin nan ba to dai ba to ba ya zo ya zo yana magana bukatar sa amma ko wai wai ya kalle shi ma baya yi kaga nan an suranta maka Usman akan cewa wani mutum ne mai kasuwa mai kekasashen zuciya wanda babu tausayi babu rahama a cikin zuciyarsa kuma al'amarin talakawan ba bai dame shi ba to tun daga nan za ka san cewa akwai sharri ba yi akwai hannun shi amma a cikin wannan kayi ba yi akwai hannun shi amma a cikin amma shi dan bid'a din ba zai bugo wannan ba shi dai bukatar sa ga halaka tawassul shi wanda zai duba da zai ce ai zai da kuma sharri ba a cikin kissa saboda ka kissa ta saba wa ruwaya da manyan malamai suka yi ruwaya da shuba da ruwaya Hamad ibn Salama duk babu wannan karakaran a ciki sai ruwayar Shabib ibn Sa'id daga Rawh ibn Qasim ita ce ta zo da wannan karakaran to za mu zo mu ji menene ba aka faɗa game da shi a Shabib ibn Sa'id musamman idan ya ya yi riwaya daga Rawh ibn Qasim an gane ko قال البيهقي ورواه احمد بن شبيب بن سعيد عن ابيه احمد بن شبيب shi ma ya rawaito wannan daga babansa kamar yadda Sulaiman ya rawaito daga babansa بطوله وساقه من رواية يعقوب ابن سفيان عن أحمد بن شبيب ابن سعيد بيكاوش daga رواية يعقوب ابن سفيان سفيان الفتوي shi kuma daga Ahmad ibn Shabib ibn Sa'id qala wa rawahu aidan Hisham ad-Dastawai anan ne ibn Taymiyyah yake magana shahid da aka samu yace Hisham ad-Dastawai ya rawaito shi an Abi Ja'far an Abi Umama ibn Sahal an ammihi ammihi shine wa Uthman an ammihi yawa an Abi Umama ibn Sahal ibn Hunayf an ammihi Uthman ibn Hunayf wa lam yadhkur isnad hadhihi at-turuq mutum ya ce amma bai haƙi bai kawo salsalar waɗannan hanyoyin ba kaga kenan akwai magana qultu inna tabi'a ya ƙara cewa wa qad rawahu an-nasa'i fi kitab amal al-yawm wal layla nasa'i ya kawo shi a cikin littafin sa amal al-yawm wal layla amal al-yawm wal layla yana nan a cikin wajajen littafin sa da ya sa sunan as-sunan al-kubra musa as-sunan al-kubra ya kunshi kananan littattafai kuma da da ta iya rubuta su daban-daban bayan kuma haka aka zo aka haɗe cikin sunan kubra akwai amalul yawm wal layla akwai kitabul baya akwai kitab hasa'is ali da sauransu to wannan amalul yawm wal layla littafi ne an buga shi daban kuma yana nan cikin babban littafin sa an sunan kubra in kana da sunan kubra na ta'i za ka ga hadisin a ciki min hada tariq min hadith mu'adh ibn hisham an abihi mu'adh ibn hisham ابن عبد الله الدستوائي عن أبيه شين هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن أبي جعفر عن أمامة ابن سهل عن ابن حنيف عن أمه عثمان بن حنيف ورواه أيضا من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة ولم يروه أحد من هؤلاء لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة babu wanda ya kawo shi ta hanyar shabir ibn sa'id duk sun kawo shi ta waɗannan hanyoyi babu kuma wanda ya kawo shi cikin waɗannan da wancan ƙarin istaccen mai ban mamaki in ji ibn taymiya ista lalle mai ban mamaki طريق شبيب بن سعيد الروح ابن القاسم ما وين يكاوش في الأنهية لكن رواه الحاكم في مستدركه من من الطريقين الحاكم يا كاوش أكسم مستدرك أنت تهنيه guda biyu. ta hanyoyi guda biyu ta hanyar shabib da kuma ta hanyar shoba wa hamad ko ta hanyar abu ja'far al-madani سمعت أمارة يقرأه من حديث عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني قال سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا بليلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني فقال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت قال فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه اللهم فشفعه في وشفعني فيه ثم بيتك وقيانا باب وقيتك باب كما وشفعني في نفسي قال الحاكم على شرطهما حاكم يتي وانا حديثي على شرطهما لا على شرطهما ولا على شرط أحدهما وأن مدنة شيتا أينه الحاكم با كالأبيا بشي ثم رواه من طريق الشبيب بن سعيد الحبطي وعون بن عمارة عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه مريض فشكى إليه ذهاب بصره وقال يا رسول الله ليس لي قائم وقد شق علي قال إيت المذياع ميذاع فتوضا ثم صل ركعتين ثم قل اللهم اني اسالك واتوجه اليك من نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فيجلي لي عن بصري اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي قال عثمان فوالله ما تفرقنا yace ba mu rabo ba mu bar wannan guri da muke ba wala qala bin al hadith magana ba ta yi tsawo tare da mu ba hatta da kana rajul wa ka'an lam yakun bihi wa ka'an lam yakun bihi an huna mukhaffafa mina الثقيلة وكأن أي وكأنه وكأن لم يكن به ضر قط قال الحاكم على شرط البخاري وانا ليه ما قالت الحاكم بشرط البخاري بني hakim yana da sassauci a irin wannan ya karro ko isnadai waɗanda ba su kai sharaɗin bukari ba amma ce sharaɗin bukari wanda malamai da dama sun yi taimaka gyara suka yi ta nuna kurakuran da yake cikin littafin sa al-musadar to anan ne ibnu taymiya zai kare maka bayani don ya kare fito maka da illar da take cikin wannan isnadi wanda ya zo na shabib ibnu sa'id al-harafi wanda ya zo da kare-kare da canje-canje da wata ma kissa doguwa wacce take mai ban mamaki kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa
وشبيب هذا صدوق روى له البخاري لكنه قد روي له الروح بن فرج أحاديث مناكير رواها ابن وهب وقد ظن أنه غلط عليه ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة كان ذلك عليه في الحديث لا سيما وفي هذه الرواية أنه قال فشفعه في وشفعني في نفسي وأولئك قالوا فشفعه في وشفعني فيه ومعنى قوله وشفعني فيه أي في دعائه وسؤاله لي فيطابق قوله وشفعه فيه
kuma wannan wata gangara ce mai tsawo kare da gaske kuma ga lokaci yayi saboda haka in muka shiga za mu tsaya a tsakiyar hanya mu ba mu kai karshe ba mu kuma mun baro inda ya kamata mu kwana saboda haka sai mu kwana a nan mu tashi akan wannan gaba ma'ana ibn taymiya zai yi mana bayanin illar da take tattare da riwayar shabib ibn sa'id al-hadathi wacce ta zo mana ta mai ban mamaki ta ina ne abin ya faru kuma menene illar wanda zamu karanta wannan insha Allah a sati mai zuwa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wannan yana cewa shin mutum ya iya amfani da wannan addu'a saboda shi ma makaho ne ko dan wani rashin lafiya da ke jikinsa ai wannan da ya fahimci karatun ma ai duk ba zai wannan tambayar ba malamai suna sanya wannan a cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma addu'o'in da yake yi a karba nan take saboda wannan makaho ya zo gurin annabi da ya yi masa addu'a ya koya masa yace to kai ma ka je ka roki Allah Allah ya karba addu'a da zan maka shine fa abinda abinda hadisin gaba ɗaya ya kunsa saura da kai ina ne za ka sai dai ka zo wani ya maka shi ma ce ka je kuma wannan ka bai tabbata ba tun da ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce za su iya tarafa da annabi sallallahu alaihi wasallam da sun yi wanda kuma ba wanda ya sai kiyasa kansa da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan kissa da aka karanta muke so mu magana akan ta kuma ma an fara magana akan ta cewa ta inganta ba akwai na kara a cikin matanin ta to sanadin da ta ma bai inganta ba wannan kuma yake cewa menene ma'anar wannan bisin mali wal dunya wa ma ana illa karatun mustazalla tahta shajarati thumma raha wa taraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina ni ina duniya ni ba wani nake ba sai kamar matafiyin da yake ya gaji ya zauna ya yi rurumi ya huta a karkashin wata bishiya sannan daga baya ya tafi ya bar wannan bishiya haka nake tsakanina da duniya a zai duniyar nan kamar hanya ce kawai ta wucewa mun zo biyu mu wuce ne mu kwashi da mu wuce shine kawai tsakanin mu da ita ba guri ne na dawwama ba ba guri ne na zama ba wannan kuma yake cewa a ga masa ma'anar maganar Abdullahi dan Abbas inna rabiyata kullu rabiya ma ana baina rasulillahi wa baina kitabihi to wannan ya kwashe hadisin ai hadisin yana da tsawo hadisin Umar Abdullahi Abdullahi bin Abbas daga Umar wanda mun karanta shi anan ko mun yi bayanin sa ka je ka nemi littafin da abin nan tajrid sare mun dogon sharhi akan sa tajrid sare ban san darasi na nawa bane ba zan sani ba amma dai ka je ka bincika hadisin da yake magana cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kitabul ilmi ne ke yake magana akan cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo wafashi a rashin lafiya ta tsananta gare shi ya ce a kawo masa littafi ya rubuta abin da in ya rubuta al'umma ta ba za ta ɓace ba to shine sai da Umar yace a abin nan kada kada kawo kada a rubuta wanda in shi a suke amfani da wannan wajen zagin sai da Umar suna cewa Aliyu ake so a rubutawa saboda haka sai na umar ya hana wasiya ta yake so a rubuta cewa ali shi zai zama khalifa amma sai na umar ya hana a kawo yake cewa rashin lafiya ce ta tsananta ga manzo sallallahu alaihi wasallam daga baya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aballahu wal mu'minuna illa abu illa abu bakar kaga duk ya yanke hukunci kuma idan har ali yanzu a rubutawa a lokacin ko manzo ya nace yana son ya rubuta din ai da sai ya sai sai na ali ya je dauko ai yana gudun shi kansa sai na ali yana gudun shi kansa mun yi dogon bayani akan wannan wannan ke ya saurari shirin fatawa na hidawa na rediyon hidawa wato jiya kenan to malam kamar mutum din da ya shafi tattaunawa akan addini ko wani abu daban suna iya haɗa sallah saboda wannan wato wanda ya saurari shirin shi zai fahimci tambayar an yi magana akan aljabu bai na salatai haɗa salloli biyu kamar haɗa azhar da al'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu ko da jam'u takdim ko jam'u ta'khir ko hada magariba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikin su jam'u takdim ko jam'u ta'khir to shine a cikin bayanin da nayi ce abinda malamai da dama suka faɗa cewa duk dai wata bukata idan akwai ta mai tsanani wanda idan aka ce za a yi sallah kowace a lokacin ta zai kawo tangarɗa a cikin wannan bukata za a shiga haraci za a shiga damuwa to ana iya haɗa sallah saboda wannan bukatar shine abin da hadisin Abdullahi dan Abbas yake nunawa arada an la yuharrija ummatahu ko yuridu an la yuharrija ummatahu ya so ne dan kada ya jefa al'ummarsa cikin madadi shi yasa yayi sallah a Madina ya sallaci azhar bil asr a lokacin la'asar ya sallaci magariba da isha'i a lokacin ainihin isha'i ba ya sallaci azhar bil asr a lokacin azhar ya sallaci magariba da isha'i a lokacin magariba wato ya jabu tabdin gaba daya min gairi khawfin wala makar ba tare da wani tsoro ba ba kuma tare da ruwan sama ba shi ne aka tambaya annabi Abdullahi da Abbas to me yake nufi da wannan shara da Allah ya kare da ummatahu kada ya jefa al'umma ta cikin da cikin haraji malamai suka ce kaga wannan kenan duk sanda za a samu haraji ana iya yin wannan aljabu bai da salatin to shine ne yake cewa to idan ana taro tunda Abdullahi da Abbas ya ga yana karantarwa sai lokacin azhar yayi sai wani ya yi ta masa imuni cewa sallah sallah sallah ibnu abbas ya watsar da shi har sai da la'asar sai sai tashi ya hada su duka ya ce to mun za ku ja wa sunna wannan ce sunna ina yake so ya tambaya cewa to in mutum ne na addini ana tattaunawa an fara mutum karfe sha biyu an fara ɗauko magana kenan ba kai kanta ba ba kai ƙarshen ta ba ba yanke ta ba lokacin sallah ya yi tsaye kan sai suka ce aiki a tashi a sallah sai su ce a'a muna da dama mu bari sai aka sai mu hada wannan ya halatta an gane ko kamar ya ta ta shiga yau da din ka ba za mu ba to a ko ka din ka ta ne ma'ana ai ba da ma'ana in suke sai sai sallar su sai kai da su tunda ai ba su mutunta ko ana gudun kada abinda aka dauko tunanin mutane ya wargaje inda a ce za a katse a yi sallah wani ana gama sallah zai gudu ana gama sallah zai gudu kuma wani Allah akwai wani bayanin da ya kamata ya tsaya ji an ɗauko shi ba kai ba kai ƙarshe ba rashin jin bayanin cikakke zai iya jawo masa wata fahimta da ba daidai ba sannan in haɗuwa kuka kuna tattaunawa wani lokaci akan iya ɗauko aka iya ɗauko wata magana wani ana tattaunawa domin a kai ga matsaya idan aka bari aka shiga wani abu to duk abin da kuka yi tattara a kwakwalwarku da irin abin da kuka yi tattara na bayanai duk za ku yaki. Yau da irin nan za a iya haɗawa ba ku ne. To to wannan shi kuma yana cewa shin sallar farilla mai limamin da yake sallar farilla idan ya zo ya karanta sujjada ayar sujjada zai iya yin sujjada zai iya yin sujjada mana babu bambanci sallar farilla ko nafila yake yi in ya karanta ayar sujjada zai iya sujjada amma ya san cewa wurin da yake wuri ne na ilimi in ya yi sujjada ba zai bada wasu ba amma an kai sujjada wasu yi ruku dan ta dago daga sujjada ko kuma ta ka ya shi ya bada mu har tun daga nan kuma sallar ta shiga wani garin na bi kawai kai wannan ba dukan ka za su to je ni sallah kawai kada ka sallah kai mana wata sujjada ba ba ji ne sujjada idan ka san cewa akwai wuraren da zai zama mutu haka in kai ba ka ba yi ba ko anan yanzu aka ba ka ba yi ba da sai kuma zai zo sujjada ko sai ya ba da wasu wanda suke bai faɗin da cikin duhu ba sa ganin duban karshe sai a ɗago ba su da san da aka yi ba menene bambanci tsakanin ijma'in malamai da kiyasi ijma'in malamai shine malamai su haɗa kan matsala bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama su haɗa akan wani hukunci daga cikin hukuntai su ce abu kaza haramun ne bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a magana da ijma'i duk sanda aka yi sabani zuwa ga annabi ake zuwa a yanke hukunci kaga za su koma gefe ce ku zo mai ijma'i ba amma bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam idan malamai suka hada baki akan wata mas'ala suka faɗi hukunci daya kowa ya yarda to wannan shi ake cewa ijma'i domin ba yiwuwa su haɗu akan banna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la la tastami ummati ala balala al'umma ta ba ta akan bata ba ba ta ba ta akan abin da yake bata ba in sun yi ijma'i to ya zama hujja kamar ya imam shafi'i yayi hujja da faɗar Allah ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوله لنا ونصله جهنم وساءت مصيرا فلا قد wanda ya saba wa manzon Allah bayan shari'a ta bayyana ya bi hanyar da ba ta mu'mine ba kaga abin da duk mu'mine suka yi ijma'i akan ta ya zama hanyar su saboda haka in mutum ya fita ya bar wannan hanyar ya kama wani hanya daban to shine Allah ya ce wanda wanda ya ma kalla saboda haka ijma'i hujja ne kuma ijma'i duk inda ka ga ijma'i to akwai a dalilin da aya alqur'ani ko hadisi a karkashin sa ba za a taɓa yin ijma'in da ba da dalili a alƙur'ani ko hadisi ba illa dai iyaka wani ya san dalilin wani bai san dalilin ta yi ka san dalilin ta yi ka zahirce shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wata cuta da Allah ya saukar ta ya saukar da maganin ta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu jahilcin wanda ya jahilci maganin ba shi yake nuna cewa babu maganin ba an gane zai iya cewa bai san maganin ba a iya cewa ba a gano maganin ba a wani lokaci wasu za su iya ba su gano ba amma wannan ba shi yake nuna babu maganin ba babu ba su wani lokaci a gane maganin an gane ko ko kuma wasu a lokacin ba da ake cewa babu maganin su suna da maganin an gane ko to haka ijma'i yake duk ijma'i akwai hujja karkashin sa ta aya ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a ijma'i shi kadai ya tsaya ba tare da hujja sai dai ba lalle ne kowa ya san hujja ba an gane ko kiyasi shi kuma shine idan aka samu wata mas'ala ta zuwa wacce babu nassin ta karara a alqur'ani ko hadisi malamai suka yi kokari su binciko wata mas'ala da ta yi kama da ita sai su kwatanta sai su fitar hukunci shi yake cewa kiyasi an gane ko shi yake cewa kiyasi kuma kiyasi ba a yin shi sai idan an rasa nassi in akwai nassi babu kiyasi idan za a nahdullahi ba kula nahru ma'akin in korama Allah ta zo shi kenan magana korama ma'akin kuma ta tafi saboda haka idan akwai nassi babu magana ijtihadi la la ijtihada fi ma'arid an-nass kamar da malamai suke faɗa idan akwai nassi to babu magana kuma ijtihadi rashin nassi kan sa ayi ijtihadi ko malami idan bai san nassi ba kuma akwai buƙatar yayi fatawa akan wannan mas'ala domin mutane shi suke jira shi ko bai samu wani nassi karara ba to yakan iya bincike ya duba a cikin abubuwan da ya sani akwai wata matsala da sai kama da wannan sai yayi sai ya rizkar da wannan da ake tambayar ta akai da da waccan da ya samu in hukuncin wancan halal ne wace halal ne in haram ne wace haram ne wannan shi ake kira kiyasi amma duk sanda nasi kuma ya bayyana ya saba wa abin da shi wannan malamin ya ijtihadi ya yi kiyasi akan ta to shikenan sai a saki kiyasin sa a kama nasi idan nasi ya zo shikenan ko magana kiyasi ta tashi an gane ko kamar da imamu shafi yake cewa kiyasi kal maitati lil mutar kamar mushi ne ga wanda ya matsu a ga wanda ya matsu an halatta masa ya ci mushi amma wanda ya dawo ya samu abinci ya samu nama mai kyau kuma sai ci gaba da cin mushen sa ko da ya riko mushen nan a matsayin mulmuli kada ko ya kara shiga cikin wahala in ya shigo gari sai samu abinci sai ya tattara mushe ya zuba to haka kiyasi yake kamar mushe ne da mutum yake in ba idan babu nasi ne ake neman sa in aka samu nasi kuma shikenan sai a tattara kiyasi a ji wannan kuma yana magana akan karanta karshen surat sura kamar wasin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin wasu suna cewa bala wa bala wa ana ala zalika min ash-shahidin cikin sallah suke faɗa har ma da waɗansu surori shin yana cikin sunna ko babu faɗarsa a cikin sallah ban ga nasi ba a gaskiya ba sani ba akwai inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a sallah a wajen sallah akwai hadisi amma a cikin sallah wannan shine akwai wanda ya san wani hadisi da ya nuna cewa ana faɗa a sallah amma a wajen sallah wannan na musamman suratul tin akwai akwai hadisi akan kun san ba duk abin da yake halal a cikin wajen sallah da yake zama halal a cikin sallah kun gane ko sai in nasi ya zo da shi kun ga nasi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallai duk inda ya zo kan ayar addu'a yana tsayawa idan ayar azaba ce ya nemi Allah ya tsare shi daga wannan azaba in ayar rahama ce ya nemi ya nemi Allah ya ba shi wannan rahama din ko ya tabbata a kiyamar bai malamai suka ce to wannan nafila ne amma ban da farilla ba za ka zo ka ce ba tunda annabi ya yi alƙiyamul laili ba za ka yi ba an kana sallar isha'i da da mutane da inda ka zo kan magana azaba to a ji kuma ka yi shiru kana ta yan addu'o'inka sannan kuma a ji ka aiki da karatu can kuma ka zo kan wata ayar aljanna a ji ka yi shiru kana yan addu'o'inka ka yi mutane ba su gamsu ba annabi ya yi wannan a sallar nafila da yake yi qiyamul laili shi kadai ne ya kan yi wannan ko ba za a yi kiyasan farilla da na akan nafila ba kun ga abin da ya tabbata ma ya faru a cikin sallar kenan amma saboda akwai bambanci babu bambanci a inda sallar nafila da farilla sai a inda aka samu bambanci din kamar irin nan to sai a bambanta an gane ko wannan kuma yake cewa me ake nufi da ala shartihim alamar wannan dai ba ta da ka shiga makaranta amma irin nan zan ga maka ala shartihim ko wala ga maka wallahi ba za ka gane ba saboda haka ni ban ma san inda ake ta ala shartihim ba ta ala shartihim ma al-bukhari wa ala shartihim muslim